بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 23 ga watan rabi'un al'akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1441 daidai da 19 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2019 wannan shine darasi na 26 cikin jirangiyar kasusuwa daga cikin littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahi rai war ra'iyya ولفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي غافة تامس وانا لتافي ابن تيمية من سنة السياسة الشرعية ينا كرن تدموني tsarin fikihun musulunci game da ƙa'idojin shugabanci da jagoranci ibn taymiya ya rusu ne a shekara ta 826 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sori 700 ko 728 ba 800 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ubangiji ya gafarta mushi zamu tashi a inda malam yake cewa وإذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق ففيه تنبيه على وجوب أداء القصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم وكذلك أداء العارية وقد خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداء وقال في خطبته العارية معداه والمنيحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث inda itina wa malan yana mana shimfiɗa game da dukiyoyi na al'umma waɗanda ake danƙa su a hannun shugabanni da sauran masu faɗa'aji da bayani akan wajabcin yin adalci wajen rabon arzikin al'umma arzikin ƙasa shi ne ya kawo mana nasoshi na hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan da ya kawo ayoyi da maganganu akan waɗannan ƙa'idoji da bayani akan cewa wajibi ne wanda aka bashi wata amana ta dukiya mai da ita sama'in wannan amana an bashi riko ne kamar ajiya kamar an bashi a matsayin shi na wakili ko shugaba kamar an bashi bashi kamar an mushi wasiya da ya baiwa wani kamar an aike shi ko an bashi jarin kasuwanci ko an bashi kula da wata dukiya ko an ban masa wakafi a hannunsa da sauransu shine malam yace wa idza kana Allah ta'ala idan ya zama Allah subhanahu wa ta'ala qad aujaba haqiqa ya wajabta ada al amanati cewa amanoni wajibi ne ga waɗanda aka baiwa amanonin su mai da su allati qubidat bi haqqin wanda su amanonin an karɓe su ne a bisa gaskiya wanda aka bashi wata amana ya karɓa ne da gaskiya ba cuta yi ba zalunci ba fa fihi tanbihun to wannan yana faɗakar da mu zuwa ga cewa ala wujubi ada'il gasbi cewa abinda aka karɓe shi ta hanyar zalunci kamar alghasb kamar kwace wani ya tara wani da ƙarfin tsiya ya kwace mishi abinsa wasariqa hakanan sata wanda zai shiga cikin gidan mutane ko cikin dukiyarsu ya lallaba ya musu sata wal khiyana da ha'inci mutum da aka daura shi a cikin wata dukiya ya wani sama da fadi ko babake ko almundahana ko yaudara sawon wannan dukiyar ta gwamnati ce ko dukiyar wasu ɗaiɗaiwan mutane ne wanda yayi ya zama mai kula da ita shine mai aiki a cikin wannan dukiya sai ya kwashe wani abu a wurin da aka amince aka bashi dama ya kula da dukiyar wannan shine alkhiyana to kaga waɗannan dukiyoyin mutumin da ya samu dukiya ta waɗannan hanyoyi wajibi ne a karbe a hannun shi wajibi ne a ce dawo da su shi da kansa wajibi ne akan shi dawo da dukiyar sannan in bai dawo da ita ba waɗanda suke hukumomi masu kula da irin wannan abun wajibi ne akan su tira samun shi sai dawo da shi kuma mutane da ke ɗiba irin wannan dukiyoyi su sani duk wani abu da ka ɗauka na zalunci idan an kwace a hannu kamar an taimake ka ne saboda hadisi ne annabi yake cewa unsur akhaka zaliman aw mazluma idan wata hukuma EFCC ko ICPC ko Dorufo wane ne ga sanin da sunansu ko kotu ta kwace wani dukiya wata dukiya da ka samu ta zalunci to ta taimake ka ne ba ta taimake ka ne ba ta tuce ka ba kuma annabi yana cewa cikin hadisi duk wani tsokar nama da ta tsuru daga haram fannaru aula biha duk wani ayyama qit'atu lahamin nabatat min haramin fannaru aula biha duk wata tsokar nama da ta tsira daga dukiya haram sawa'un kai ne ka samo haram din ko ka ciyar da wani haram duk wani abu da ya tsira daga haram annabi ya ce wuta ta fi cancanta da shi daga akwai yiwuwar mutum zai iya sa kan shi cikin tasku don yana cin abin da ya sani cewa haramun ko da ko nan haramun din ba shi ya samo shi ba inda ya sani na fata mun gane wannan in ba Allah ne ya yafe mishi ko ya mai gafara ko ya biya mai daga taskar shi ba annabi ne ya ce fannaru aulabi daga ko da mutum yana da imani na shiga aljanna ta yi sai an biya da shi gidan wuta an kankare iya namun da wannan haramun din ta tsirar kaga ba karamin bala'i bane wannan da haka ya kamata mutane su gane ba wani abin alfanu bane abin maka tsaron wata dukiya ko baka kula da wasu kuɗaɗe ka cinye su kana ganin wai kai mai wayo ne ko mai dabara ko mai son duniya ko mai karfin da arse da ra'ayi da kai ka yace kaga waɗannan su suka fi dacewa da adawo da su wa nahu zalika min al-mazalim da duk wata al-mazlama shine duk wani haramun wani kuɗi na zamba cikin aminci ko na cuta wato duk wata dukiya da ta zama ba da haƙƙi aka karɓe ta ba ita fi cancanta da adawo da ita fiye da dukiya da aka karɓa da haƙƙi da aka shugabanni su sani duk wata dukiya da aka cima al'umma wadda ba ta haram ba ta halas ba wajibi ne su dawo musu da ita sawa'un su ne suka cinye ko kuma a ƙarƙashin mulkinsa aka cinye yanzu irin tuhumatuman da mutane suke yi cewa bankuna na cutansu kamfanonin waya kamfanonin masu ba da ruwa da wuta da kamfanonin inshora duk suna cutan mutane gwamnati kuma tana gani ta kau da kai to haƙƙi ne akan ta wajibi ta amsa da mutane haƙƙin su domin shi yana cikin mazalim haka duk wani zalunci da za a yi wa mutum a ainihin wata harka ko wani kasuwanci ko wani yarjejeniya wajibi ne akan hukumar da alhaki ke kansu a bisa tanadin doka sawa'un 'yan sanda ne sawa'un kotu ne sawa'un wane ne su suka sani ne kowa akwai abin da doka tana da game da haƙƙin da ke kansa wajibi ne ya kwato mutane wannan haƙƙin iyayensu Allah ya tsare mu malin yace wa kar khataba annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wata rana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama yayin musulmai hudu ba fi hajjatil wada a aikin hajjin nan nashi na ban kwana wa qala fi khutbatihi a cikin khutba sai annabi yake cewa al'ariya mu'adda abinda aka baka aro wajibi ne ka mai da shi akwai sabani tsakanin malamai game da mai da abinda aka bada aro idan yana nan lafiya lau wajibi ne ka mai da ainu an baka aron babur ko mota ko wani abu wanda a ka'ida aro shine ka ci amfanin sa manfa'a kama baka aron gona ko gida ko mota ko duk wani abu da ya halasta ba da aron shi to idan aka baka aro za ka ci amfanin shi ka dawo da asalin to wajibi ne akan ka dawo da wannan asalin amma idan ya samu talaf wato ya halaka ya lalace kama ba mutum aran abun hawa sai a sace abun hawa ko a ba shi aran handset misali ta ɓace ko a ba shi aran gida ya lalata shi ko makamancin haka to akwai saɓani tsakankanin malamai shin zai biya ko ba zai biya ba in ka duba tafan fikihu mutawalat za ga wannan saɓani kamar misali an samu daga ibn abbas da wasu cikin sahabbai da irin cikin tabi'a irin su ata ibn abi rabah da imamu shafi'i ya goyi bayan wannan fatawa cewa wajibi ne mutum ya biya haka imamu ahmad ibn hanbal ma suka ce wajibi ne ya biya da sharɗin suka ce addamanu ala mutayassirin idan mutum yana da wadata ya fi karfin abin wajibi ne ya biya amma wanda wadata shi bata kai karfin abin ba ba zai biya ba wadannan bangaren malamai ku suka ce babu biya akan shi matuƙa amince mishi sai in ta bayyana cewa yayi sakaci ne ma'ana a ce mota ce ka kulle yadda ake kullewa da komai tsautsayi ne yazo yadda koda mai ita ne ya aje a nan wajen za a iya sacewa to a nan ba za a kama kan laifi ba amma barin ta kai a buɗe ko kuma ka aje ta da ba a ajiyewa ko wani abu wanda yake yake nuni zuwa ga sakaci wanda da duke kace ba za ka yi ba to suka ce a nan ne akwai abdama wallahu a'lam annabi ne ya ce al'ariya mu'adda abinda aka baka aro wajibi ka dawo da shi hasali ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba yanke hannun wata mata wadda take aran kayan mutane sai a zo ta ce ƙarya ne bata dauka ba annabi ya mata hukunci akan cewa wannan ya zama sata haka wal manihatu marduda haka nan al maniha abinda ake cewa maniha shine abinda za a baka aro na gona ko dabba kamar misali a ba mutum aran bujimi wanda ake garma da shi ko a baka aran tarakta ko a baka aran gona shi suke ce almaniha ko kuma a baka aran saniya ko raƙuma wanda zaka dinga tatsan nonanta suna yi haka sosai a jahiliya har a farkon musulunci ya daga cikin al'adu masu kyau wanda yake da wadata ya ba wani ya ci moriyar abin kai kuma sanda kake cin moriyar zaka dinga kula da shi kaga in kana tatsan nonon dabba za ka dinga bata abinci in kana garma da saniya za ka dinga bata abinci idan kana noma da tractor ko za ka dinga sa mata mai da gyara haka idan kana aron gona za ka dinga sa taki da nomewa wataƙila masu aron babur ne ko ba su tuka shiga cikin wannan ba saboda gari masu aron babur ba su san saka mai ko to amma dai shi ma inda wannan shi ya zama shi ma maniha an baka dan ka ci moriyarsa to sanda mai shi yake bukata sai ka dawo da shi shine wal manihatu marduda kar a zo a ce ka bayar ka ce a kai wallahi ka dauka kyauta ne kuma ka mutu wadainu maqdiyun hakanan kuma bashi abun biya ne bashi abun biya ne a riwaya imamu abu dawuda a daidai nan ne annabi ya ce wal ariya mu'adda ba a farko ba wazzaimu gharib hakanan azzaim shine wakili shine ma'anin za'im anan kamar da Allah yake cewa wali man ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im ai wa ana bihi kafilun ni na zama wakilin wannan dokar da aka ce a bincika wane ne ya sace abin nan mudin sarki ko kamar da waki sa annabi yusufa to shine al-kafil wato wanda yake daukar dawainiyar wani shi da ake ce ma shugaba za'im saboda yana wakiltar mutane to abin da ake nufi da azza'im shine wanda aka wakilta shi akan wani abu yaje yana wakilci garibu idan yaje ya barnatar da abun akwai biya da ka saka wakilci kaje kai barna a wakilcin nan to akwai biya an baka dukiyar mutane a matsayin wakili ka aje musu kai sakaci da ita to akwai biya a ciki duk waɗannan haka annabi faɗo wannan ka'idoji yace inna Allah qad a'ada kulli dhi haqqin haqqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haƙiƙa Allah subhanahu wataala ya baiwa duk wani mai haƙi haƙin sa fala wasiyata liwarithin da haka babu wasiya ga wanda yake cin gado wannan yana daga cikin misali inda aka samu hadisi wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Ahmad da Abu Dawud da su fitar da shi da Tirmidhi da Ibn Majah da tsawo wani waje kuma a gajarce hadisi ne tabbatacce malamai sun tabbatar da shi wallahu ta'ala ala wannan kamar da muka ambata yana daga cikin misali da ake samu hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin nassi na aya alqur'ani wato ya share hukuncin wata aya ta alqur'ani mai girma domin Allah yana cewa a cikin alqur'ani kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khaira lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabi Allah ya wajabta muku a cikin hukunce hukuncensa cewa idan ɗayan ku yazo mutuwa yayi wasiya ma'ana ya ce a dauki wani bangare daga cikin dukiyarsa a ba iyayen shi da makusanta to iyaye kai tsaye suna cin gado hakanan kuma a cikin makusanta akwai masu iya cin gado kamar dan uwan uba dan uwan dan uwa kani kowa ko kaka dole suna cikin abin nan al'akarabi da ko suna cin gado annabi kuma ya ce a cikin wannan hadisi kaga aya ta ce a ba su wasiya a cikin hadisi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yake cewa fala wasiyata li warithin daka daga na aka share wannan hukunci ko da mutum ya yi wasiya ga wani wanda ke cin gado to ba za a ɗauki kuɗi ɗoriya akan asalin gadon shi a bashi ba za a ce annabi ya hana wannan sallallahu alaihi wasallam malam ya ci gaba da cewa wadal qismu yatanawalu ru'a war ra'iyya wannan bangare na bayani akan mai da amanoni da riƙon amana da kula da dukiyar da ke hannunka to da shugabanni da wanda ake shugabanta duka sun yi tarayya wajen wannan dokar ƙa'ida ce a kansu kowa akwai ɓangaren da ya kamata ya kula da shi na wannan doka fa'ala kullum min huma an yi addiya ilal akhari ma ya jibo a da'uhu ilai wajibi ne akan kowane daga cikin shugabanni da mabiya kowa ya bai wa ɗayan haƙƙin da ke kansa na ɗayan fa'ala kullum bis sultani wa nuwabihi fil ata'i an yi utu kullum zai haƙƙin haƙƙa wajibi ne akan duk wani ma'abocin shugabanci da masu wakiltarsa ma'ana kwamishinoni da gwamna da ciyamomi da akantoci da duk wasu wanda suke wakiltar shugabanni fil atsa game da ayyuka da suka shafi ba da kuɗaɗe an yi addu kullabi haƙƙin haƙƙa duk wani wanda yake da haƙƙi su ba shi haƙƙinsa duk wani wanda yake da haƙƙin dukiya a cikin abin da aka wakilta su su ɗauka su ba shi as at when due sanda ya zama wajibi a bashi su bashi kudin shi wa ala jubatil amwali ka ahli diyuni an yu'addu ila kulli dhi sultanin ma yajibu ita'u ilai sannan su koma masu karban haraji jubatul amwal masu karban rabon da haraji da zakka da sauran su kuma wajibi ne akan su ka ahli diwani kaman mutanen da ke aiki a office sune ad-diwan ma'aikatan ofisoshi wajibi a kansu an yi addu ila kulli bi sultanin ma ya jibu a ita'u ilai wajibi su baiwa duk wani mai sarauta abin da yake wajibi su kawo duk abin da suka anso daga hannun mutane su tabbatar su yi remitin zuwa ga aljihun gwamnati shi na abin da ake cewa kamar yadda su kuma gwamnati wajibi su kuma su ɗauka daga aljihun gwamnati su baiwa wanda ya kamata a basu tsawon albashi ne fansho ne kuɗaɗen ayyuka da suka yi ne na supply ɗin kwantiraki ko wani abu ko wani haƙƙinsu ko wani abu da yake kome ne scholarship ne za a bayar kome a dauka a ba wanda duk yake da haƙƙi a cikin kawai rike mai haƙƙi su kuma mutane su ma su ba da abin da ke kansu na haƙƙi sannan masu karɓan wannan haƙƙin su ma su tabbatar sun mai da shi aljihun gwamnati ba tare da tutsun kwabo ya ciwon kai ba kaga kowa yana da nashi wato abin da responsibility aikin da ke wuyansa wanda ya kamata ya yi wa kadhalika alal ra'iyya alladhina tajibu alaihim alhuquq haka yake wajibi akan mutane talakawa wanda haƙoƙi ke kansu wajibi ne ga talaka ya biya duk abin da ke kanshi na haƙi kudin haraji kudin makarantar ƴaƴan shi kudin kaza duk abin da ke kan ka na haƙi wajibi ne ka biya ba daidai bane abin da mu talakawa muke na kin biyan haƙoƙin mu jama'a ba daidai bane yanzu galibin ba ma biyan duk abin da ke kanmu ba ma biyan kudin nefa ba mu so mu biya sai mu ce saboda ba sa kawo ta mun fi so mu ta rigima da su ko kuma mu dinga biyan cin hanci muna ba ma'aikatan ba za mu saya shiga cikin asusun hukumar ba wannan zalunci ne talaka yake bai gaza zalunci da suke na dauke wutar ba ya kamata mu gane wannan jama'a kai kokari ka dinga zama mai bin doka idan ni mita aka ce a sa ka je ka saka mita ka dinga saka mata cajin da aka ce a saka idan biya ne ka je ka biya a ofishin nefa kar ka yadda masu zuwa yankan wuta ka ba su 800 su kyale ka a ranar alabin ka 8,000 wannan kudin da ka biya rashawa ce annabi ya tsine mu mai bayarwa da mai karba ya kamata mu gane wannan jama'a wallahi ba daidai bane in ba su bayar ba wannan laifi ne akan su ka bar su da nasu laifin kar ka je kai ma ka dibo kanka laifi game da wuta haka game da asibiti in ka je asibiti ka biya duk abin da ake biya kar ka yadda ka yi cuwa-cuwa ka ce bari ka zagaya test ɗin da ake yin shi dubu uku a wani ma'aikaci da ne maka ɗari takwas amma ba za a rubuta rasiti ba haka da haka yake wanda ma zalunci ne barna ce jama'a shi sa ƙasa ta kasa gyaruwa saboda mu ba mu shirya ta gyaru ba talakawa kowa ya samu dama so yake rashin gaskiya ba a so a kwatanta gaskiya jama'a da yaushe ba ma kwatanta gaskiya Allah bai ba mu shugabanni masu gaskiya ba mu shirya gaskiya ba a ƙasar nan saboda ai shugabannin ɗaiɗaiwa ne daga cikin mu ake zaɓowa ba daga wata duniya suke zuwa ko wata ƙasa ko daga lahira ko daga aljanna ko daga wani zamani ba qaumun ne min jildatina wa yatahaddasuna bilisanina irin mu ne Hausawa Yarbawa Fulani Inyamurai duka irin mu ne masu yin addinin musulunci ne ko kiristanci yan kudu ko yan arewa dukansu da yan najeriya ne to in kaga kowa kokari yake da ya samu wani opportunity yayi zalunci sawon a ƙasa yake ko a sama yake kuma kuma yana nan yana korafi cewa ya kamata shugabanni su adalci to ai su ma mutane ne kamar ka a cikin irin al'adu da al'ummar da ka taso a cikin suka taso idan muna so Najeriya ta gyaru sai kowa gyara abin da yake akan duk wani capacity da kake sai kokari kai kwatanta gaskiya duk abin da zaka kwatanta bin doka da shiriyar annabawa bin dokar Allah da shiriyar annabawa da kuma bin dokokin da aka tanada da ke gudanar da wannan harka in ka in ka lura jama'a hatta dokokin hanya ba ma iya bi dokokin traffic dokokin randa bawul dokokin parking dokokin takaddun ababen hawa ba ma iya bi yanzu galibi baburanmu da muke yawo da su ba su da lamba ba su da lamba galibin baburanmu din nan sawa'un karfe karfe ne ko roba roba ba su da lambobi kuma ya ya saba wa doka ba ma yin license in zamu tuka mota sai dai mu ta rigima da rasulti mu ta rigima da castelia da kasubda da wane ne a ta rigima da su kasubda su yan hanya ne kuwa in za su yi gida za ka gida ne ko to za a yi gidan ma haka ake yi akwai takardu ne kamata ka je ka karba ka yi kaza duk ba ma yi amma kuma muna son shugabanni su adalci to wannan ya da gaskiya abinda wal alal ra'iyati alladhina wa kadhalika alal ra'iyati alladhina tajibu alaihim alhuquq wajibi ne akan talakawa su biya hakokin su ka dinga biyan ground rate na gidanka ka dinga biyan kai mashin din lamba Allah ya zika mala albani haka dinga mana dinga mana wannan nasihoyin yace kowa ya je mashin din shi lamba yadda ake a hukumar yin lamba kar ka je ka saka wani wai ustaz 1 wane ne 009 duk wannan feleke ne da rashin bin doka ka je inda ake ba da lamba a baka lambar garinku ko garin da kake so a baka lamba ka biya kuɗi ka makala mashin ɗinka yadda ya kamata haka mota ka je in kana ana buƙatar kai license ka yi takardun rabanu ka yi inshora duka ka je kai musu idan haka iya mallakar wannan abin hawan bai kamata kuɗin wannan bai gagare ka ba saboda wannan abin hawan mafi karancin su shine a ce naira dubu hamsin mashin sakon hand ko to wannan takardun ko ba sa wuce 8,000 7,500 na mota ne ma suke kaiwa haka ni ban san nawa ke na mashin ba to ya kamata in ka iya mallaka abin hawa ka iya mallakan waɗannan abubuwa haka gidanka in za ka gina gida ka je ka yi takardu a hukumar wanda suka cancanta hukumar health hukumar kasubda hukumar waye duk ka je ka yi komai lafiya kuna ganin jama'a mutane suna ganin tasirin wannan abin a yanzu da aka zo ana rubuta wurare za a yi hanyoyi za a yi kaza za a yi kaza wanda duk bai da takardu baya samun kuɗi in aka ga dama sai a ce ma gidan ma haramtacce ne kai a rushe shi a ce ma sai ka biya kuɗin rushe ma an tausaya maka ne amma wanda yake da takardu sai kaga an biya shi compensation mai tsoka saboda ya bi doka wajen yi ina fata jama'a mun gane wannan to wannan shi zai taimaka sai kai ka zama akalla ko da ƙasar bata gyaru ba kai ka gyara naka to ka fita a wajen Allah amma ba haka ba kowa ya jira cewa waɗannan haƙoƙin da ya cinye na gwamnati sai ya biya su kuɗin nefa da kake biya kuɗin ruwa da kake biya sata sata hanya da da aka yi ta ta wutar ta wani gida sai kaga wajen gida 30 akan akan akan akan bil daya shi sa kwanaki suka dinga yanke wuta sai su yanke wuta duka anguwa sai zuba sai dade ta ba ba fa muna cewa su abin da suke daidai bane amma yanzu mu mu gyara wa kan mutu na jama'a kowa ya gyara kai saboda kai akan kanka za a tambaye ka ina fata mun gane wannan walaysa lirra'iyati an yatlubu min wulatil amwali ma la yastayiquna hakanan ba ba daidai bane talakawa su dinga neman abinda basu cancanta ba su ce ai musu abinda basu cancanta ba duk abinda ka san ba hakkin ka bane karka nema a ma'aikatan ko a gwamnatanci ko a kaza duk abinda ka san ba hakkin ka bane karka nema alal misali wanda ke zuwa ya nemi aiki da takardu na bogi ba haƙe shi bane saboda a bisa ka'idar aikin bai cancanta ba shi aiki ba idan aka ba shi aiki da takardun bogi ana ba shi albashi haram yake ci ya kamata mu san wannan wala jama'a dole sai mu faɗa kan mu faɗa tukunna in ba ka ba kasan naka za ta ci gaba da rikirkicewa ba za a taba gane kanta ba kuma wannan karatu na sunna shi kawai zai gyara ta wanda da yake aiki da takardar bogi ji wannan takardar da baka yi makarantar ba ka je ka siye ta dama rashawa ne sayan takardar ko kuma kaje aka baka aiki to baka tantance wannan aikin bai kamata a baka haka wanda bai kamata a bashi wani haƙƙi na wani abu kamar misali a ce za a raba wasu abubuwa na taimako kayan noma kayan kiwo kuɗin empower kuɗin wane ne sai wanda ya cancanta ya kamata a ba kai manomi ne a'a to kaka je ka anshi wannan kayan gashi na haka mutane suke waɗanda ba manoma ba su je sun ansha kayan manoma ba su samu ba manoma suna kauye yan bariki sun je sun ansha kayan da aka ce za a raba wa manoma za a raba wa makiyaya za a raba ma talakawa da marayu masu uba sun je sun kwashe ba hakinsu bane nan aka bude makaranta wani in yamuri bude makaranta ga tanar Rochas Foundation aka ce makarantar marayu ce karka lura da cewa ma mutane fa suna jin tsoron makarantar saboda ta arna ce misali kuma yayin musulmi yake kaiwa to amma sai aka an ce makarantar marayu ran da za a interview aka dauki yaya a manya manyan motoci na masu alfarma ba su kama da motocin yayan marayu ba aka ja aka yi ana musu interview wasu ma daga gidajen wasu manya manya aka aka dauko su kaga wannan zalunci ne jama'a an ce marayu za a ba haka wacce makaranta a itam sai da suka dauki ka'idoji iri daban-daban na tantance waye maraya kuma da haka sai da wasu suka dinga shiga ta bayan fage ba marayu bane principal da yake gan wannan ni da shi ba wai labari ne jiyo ba cewa daga baya sun dinga gano suka tambaya wa kai eh ina baban ka ce babana yana gari kaza baban ka ba ya mutu ya ce an babana bai mutu ba sito ya za ku ba za su iya korarsa ba dole haka suka basu ne sai bayan ƙarshen shekara sai su soke admission da yaro to kaga duk wannan zalunci mu muke yin shi mu dinnan talakawa musulmai da haka zama mu daina expecting wani adalci daga shugabanni ba za su yi ba sai mun gyara wannan wallahi da haka ba daidai bane mutum ya nemi haƙƙin da ba nashi ba haƙƙin da yakan misali haƙƙin gado ne ba naka bane baka cikin magada ka ce karba ba daidai bane haƙƙin empower kana da aiki kuma kana cikin empower kaga haramun ne ko ana baka wani tallafi da yake ba marasa aikin yi wani social welfare kana karba an zo za a raba geran azumi an ce masu mata za ba kai baka da mata kaje ka bulayi kai ka je ka aure tukunna ko ko ba haka ba to duk waɗannan suna cikin haƙƙin da ba naka ba kakka nema to haka ko da wata ma'aikata ne akwai abin da an sa ka'ida sai wani da wani da wani ko masu irin kama kaza ake ba karka je ka rubuta neman abin da ba hakkinka bane fa yakununa sai su kasance min jinsi ma qala Allah subhanahu wataala sun zama kamar yadda Allah yace da yake cewa fi game da Allah yake cewa game da su wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in utu minha radu wa in lam yutu minha idahum yaskhatuna walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayutina Allah min fadlihi wa rasulihi wa rasuluhu inna ila Allah ragibun innama sadaqatu للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم waɗannan ayoyi ne daga cikin sautar tauba kasan sura ce dama take wa minhum wa minhum har sai da aka ce sahabbai suka fara jin tsoro ko za a dinga cewa wa minhum fulanun wa minhum fulanun tun ana faɗan sufofi ana ta Allah ya sa sunan ta tsaya haka ka ta fara cewa daga cikin su munafikai akwai wani dan ta kusa da kai ga haka to duk wata siffa zai ta bayani to daga ciki ne Allah ya ce wa minhum daga cikin munafikai akwai man yalmizuka fi sadaqati yalmizuka ay yaibunaka wanda suke aibata ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa yat'anuna fika suna sukan lamirinka domin allamzu kamar da Allah ya ce wailul likulli humazatin lumaza allamzu shine al-ta'ayib fi sirri ka aibata mutum ba tare da kafirta ba shi za ake cewa kifce domin asalin shi shine al-isharatu bil aib kifce da aka sani kalli wani ka nuna wani kai da wani ku nuna wani cewa gashi yana wani abu abun suka ba tare da an yi magana ba to daga nan sai da duk sukar da za a yi a sirrance ba tare da an yi a gaban mutum ba to shine allamzu wasu kuma suka ce a alhamzu da allamzu abu ɗaya ne bambancin su kankani ne shine alhamzu shine fil ghaib inda mutum baya nan wallamzu fil hadar mutum yana nan ayi dishi kuma gani idan bai wurin aka yi da shi sunan shi alhamz idan yana wurin aka yi da shi bai sani ba sunan shi allamzu to koyaye ne dai Allah ya zarge su da cewa yalmizuka fi sadaqati suna aibata ka suna ci maka zarafi ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da allamzu alaib suna aibata ka fi sadaqati game da sadakoki game da zakka wannan aya kuma da tabbata sauka ne akan shugaban yan kalakatan musulmai gabaki da yan boko haram da kawa da duka wannan shi shugaban su shine wani mutum mai suna hurqus ibn zuhair wanda aka fitar da suna zulhuwaisara wanda annabi ya ce shi ne a jikin tsatsan shi Allah zai fidda waɗanda za su zo suna kanta alkur'ani amma kuma suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya ke fita daga abin jifarta su ne khawarija shi ne annabi ya yi rabo wannan mutumi kamar yadda bukhari da musulun suka rawaito ya zo saboda tsaurin ido ya ce ma'uri da bai haza wajihullahi wannan rabon ba don Allah aka yi shi ba annabi ya ce laƙar khiftu wa khasirtu idan aiko da ni annabi na shiga uku na lalace kenan in ba zan gidan Allah ba annabi ya ce kai can ka kai kuwa in ban gidan Allah ba waye zai ta ya zan zama amintacce a wurin Allah daga sama na kasa zama amintacce tsakanin mutane annabi ya ji takaicin wannan magana da ya fara bayan ya juya ya tafi sai annabi yake cewa wannan mutumin ku kalle shi Allah zai fitar da wasu tsatso daga cikin zuriya daga cikin tsatsansa wanda za su zama fitina a cikin musulmai su ne ɗan khawarija kenan Allah ka tsare fa in uqutu minha idan an dauki wannan sadaka an ba su radu sai su yadda da duk abin da ake wa in lam yuqtu minha idan ko ba a ba su ba idahum yaskhatun za su ta zagi da cin mutunci wato kamar da ibnu kasir yake faɗa ba dan Allah suke yin wannan sukan ba a'a dan ba a ba su bane kawai in dai an ba su to daidai ne akwai wanda haka suke su in dai ana yi da su a gwamnati to da abin da yake daidai ne dan da ko duk ba a yi da su to da abin da yake kuskure to su ne irin masu irin wannan halin in utu min in utu minha radu fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatu Allah ka tsare mu daga wannan hali ne na munafikai jama'a ya zama kana yin suka ne kawai saboda baka samu ba amma in dai ka samu to ko menene ma ake zaka san da zaka kame fenti fari kace mai kyau ne waɗannan mutanen ibnu kathir ne zo sharhi wannan aya yake cewa wannan aya tana nuna wani ladabi mai girma daga cikin ladabba wanda yake nuni zuwa ga cewa da Allah ya ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu ina ma da za su yadda da abinda Allah ya ba su abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya ba su an share jawabin jawabin shine takdiruhu lakana khairan lahum da ya zama musu alheri wa qalu sai su ce hasbunallahu Allah ya wadatar da mu mun dogara ga Allah sai yutinallahu min fadli mun sani cewa Allah zai ba mu daga falalarsa wa rasuluhu man Allah zai ba mu daga falalarsa inna ila llahi ragibuna ga Allah kawai muke neman abin da muke so mu samu ibn kasir yake cewa wannan aya tana nuni zuwa ga cewa Allah ya sanya yarda yarda da abin da Allah zai baka da yarda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai baka na umarni da yarda da kaddara Allah a cikin faɗin shi hasbunallahu dinnan tawakkali akan Allah yace waɗannan su ne za su dace da da'a ga Allah ba a yi wa Allah da manzon Allah da'a sai ka sai ka da abin da Allah ya baka sai ka da abin da manzon Allah ya ce kai sai ka tsaya inda aka tsaye da kai ka guji inda aka ce ka guda bai yiwa ya zama baka da godiya akan abin da Allah ya baka da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka na doka ko na kaza kuma ka ce kana bin su bai yiwa sai ka yarda har a zuciyarka da abin da Allah ya ya tsaga maka na arziki ko na rayuwa ko na wani ɗaukaka ko rashinta ka yadda cewa haka Allah yake so ya ganka ka dinga ganin kana zargi yanzu mutane ba ma annabi suke zargi ba Allah ma su dinga zargi kaji mutum ya cewa shi ya rasa bai yawa Allah wannan muguwar kalma ce da ma wani ma zai ce maka wani bai kula da sallah in ka ce mishi dinga kula da sallah zai ce to shi ne Allah ya mai dinga yin sallah ko yaushe kaga wannan musulmi ke faɗa irin wannan muguwar magana ya kamata ya zama musulmi yana da hankali yana da tunani ya gane cewa kuma wannan biyan da zai wa Allah ita ce kadai mafitarsa kuma abinda Allah yake barawa a duniya jarabawa ce kai Allah yake mutane da shi linabluwakum ayyukum ahsanu amala wani wanda kake ganin shi da dukiya din nan ta yi jarabawa da yake ciki game dukiya ta fi jarabawa da kake ciki akan talauci ta yi kuma kai Allah ya san talauci ya fi maka sauki ne duk fiye da dukiya hala an baka dukiya kuma sai ka zama wani shaki fiye da yadda ake tsammani saboda a cikin mutane a koran da Allah yake cewa walala an yakuna nas walala an matawahi da kun daga Allah bi yakfur bil rahman li butin sufa min fadatu ma'aja wal buta ba wannan ba wali ba wannan nake ba wala wasa Allah rizqa li ibadi da bagaw fil ard ita nake nema da Allah ya faɗin arziki ga mutane da sun yi ta'addanci a bayan ƙasa da dama daga cikin mutane suka samu dukiya ta'addanci suke to ya fi maka sauƙi da ka samu dukiya kai ta'addanci gara ka zauna a talaucin ka kullum kana salati kana azumi litinin alhamis a yawon bidi haka cika da imani ya fi maka ya fi maka sauƙi to Allah ubangiji ya samu dace Allah ya ci gaba da cewa to bayan da Allah ya faɗi wannan sai ya ce innamas sadaqatu sai aka bayani kuma aka ce to jama'a ku ji wannan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin kadai sadaka Allah ya ce a bada ita ne lil fuqara'i ga talakawa wal masakin da mabukata miskinai wal amilina alaiha da masu aiki akan zakka din wal muallafati qulubuhum da wanda ake rarrashin zuciyarsu wa firriqabi da kuma dan yanta wuya wal gharimina da dan ceto waɗanda suka auka cikin bashi wa fi sabilillahi da kuma dan jihadi wa ibn sabili da matafiyi fariyatan min Allah wannan ita ce faridar da Allah ya rarraba wallahu alimun hakim Allah shine mafi sani kuma shine mafi hikima al-imamu shafi'i yana da gaskiya malamai da suke ganin cewa an zo ba da zakka duka waɗannan sassa guda takwas din da ake cewa asnafun zakati as-samaniya kowane sashi sai an cire mai rabon shi haka imamu shafi'i yake bada fatwa kamar yadda yake cikin littafan shi littafan malaman shafi'iyya wasu malamai kuma ala rasim al-imamu malik ibn anas rahimahullah da wasu malamai cikin salaf tun daga cikin masu habbai da sauransu suna ganin duk waɗanda in aka ba wani sashi za a iya haƙura ba sai an ba wani sashin ba ma'ana aka ba fuƙara'u da masaki da sauransu sauransu suna iya haƙura akwai maganganu akan ƙoƙarin tantance suwa ne ne waɗannan da ake nufi wato suwaye za a ba ɗin tunda Allah da kanshi ya ɗauki wannan ɗawainiya na bayanin waɗanda za a ba raga ya kamata a san suwa ne ne suka cika waɗannan qualities din siffar ta hukansu wane ne fakiri wane ne miskini wane ne gari wane ne ibnu sabil wane ne al'amilu alaiha malamai duka sun wannan bayanan dalla dalla za ka su a cikin littattafai na fiqh mutawwalatu haka cikin tafsirai waɗanda suke tantance bayanai kamar ibnu kathirin ya kawo maganganu akai kafin shi malamai da dama sun yi wannan a takeice jama'a idan aka ce miskini a fakiri a dama dai an ce jeren gesu ɗin an jeranta su ne a bisa fifikon cancanta fakiri shine na farko aulabiha daga nan sai miskini daga nan sai al'amili na go daga nan sai mu'allafa haka haka ne to aka ce maka wane ne fakiri suka ce shine malla mala lahu wala kasab bai da dukiya bai kuma da hanyar samunta bai da wata hanyar samun wani kuɗi wanda yake da bukata amma ko bukatar tafi karfin shi na abinci sutura wurin kwana kudin makaranta yayin shi wani ma an mishi mutuwa bai da kudin likafani kaga yana da haja ta dole amma bai da zai wanda yana da koda yana da wani abu a hannunsa amma abin bai kai da zai mishi bukata ba shi ake cewa faqiri a da haka aka kawo shi akan gaba wasu malamai sun yi kokarin su bayani akan shi da shi da miskini da kokarin bambance tsakankanin su da kuma wane ne wanda ya fi bukata a cikin su shi miskini suka ce a shine wanda yake da wani abu a hannun shi sahibu hajatin walahu malun yasirun ma'abocin bukata kuma na da wani abu a hannunsa walakin alladhi fi yadihi la yasuddu hajatahu amma shi ma abin da ke hannun shi bai mishi bukatun shi mamun nawa yake cewa shine wanda yake yana iya samu yana iya rasawa yana iya yi da jibin goshi yana iya kasa abin da ya kamata yi wannan shine miskini to da aka zo kokarin bambance tsakankanin su da kuma waye fa zafin talauci sai malamai suka hada kan cewa da talaka da ake cewa fakiri da talaka da ake cewa miskini suna da tarayya akan sifofi shine siffar dukkanin su suna da bukata kuma ba su da abin da yake su bukatar sun hada akan nan amma kowa akwai inda ya fi ɗayan miskini a bisa islahi na shari'a ya fi fakiri wadata mu gane miskaka ce miskini a lafazin shari'a ya fi fakiri wadata fakiri shine karke kankat akwai abin da suka lura wajen faɗan wannan saboda da Allah ya zo magana akan miskini ya nuna zuwa ga cewa miskini yana da wani abu da Allah ya ce amma safinatu fakanat limasakina ita wannan jirgin ruwa ta wasu miskinai ne to kaga mutumin da ya mallaki jirgin ruwa yana da wani abu kenan ko mun gane shi yana da wani abu fakiri kuma sai Allah ya ce lil fuqara'i allazina usiru fi sabilillahi waɗanda aka tare su dan Allah la yastati'una darban fil ard ba inda zasu iya zuwa ya sabu mul jahilu agniya min at-ta'affuf talaka wawa kai sai ya dauka ma suna da wadata saboda kame wasu kaga su ba ce suna da komai ba ta'arifuhum bisimahum la yas'alu an-nas ilhafa kaga shi talaka matalauci ba a ce yana da komai ba shi shi shi shi fakiri amma shi miskini an ce yana da wani abu sannan sai ƙara cewa saboda miskini ana so an talaucin shi ya kai talauci sai an akkada shi da cewa talaka ne da Allah ya ce au miskinan za matraba ko kuma miskini ma'abocin matraba mai matraba wato wanda yake yayi buɗu-buɗu da ƙura daga at-turab ko kuma wanda yake ba shi da abin da ke kare shi daga turab bai da sutura bai da gida bai da wurin zama au miskina ko kuma wanda yayi aikin wahala jikin shi baci da ƙasa duk da yayin wannan fasarar au miskinan za mataraba da inda an ce au miskinan kawai to zai tsaya akan wancan da yake da ba amma da ake so a ƙara talauci akan talauci sai aka ce za mataraba wato yanzu ya kama fakiri kenan shi ma ko mun gani daga miskini a yaren shari'a ya ɗanfi fakiri abin hannu wato galibin mutuka galibin miskine ne galibi duk wanda kaga najeriya da ake cewa talaka to galibi a samun miskine muke ko mun gani saboda kana da ɗan samu amma baya isan ka haka dai hannu baka hannu ƙarya yau akwai babu ko to duk a cikin miskine muke wannan to fakiri kuma shine wanda kai miskine da maka taimaka mishi wanda shi kuma yana jira ne Allah ya ba ku musamu almajiri da ke bara ko yake tsaye a bakin tasha ko a bakin ATM ko a gidan mai yana jira kai miskini ka sha mai na 200 ka bashi 20 to wannan shine talakan talauke nan to wadannan duk maciya zakka ne jama'a baya ga su sai kuma aka ce da wal amilina alaiha masu aiki akan zakka sune aljubatu kenan wanda suke wakilai ma'aikatan hukumar zaka hukumar tara haraji kwamitin tara mai sunanta zakafin da kai kwamitin marayu da duk waɗannan masu haɗa kuɗaɗen to su ma ya kamata a ce an ba su a ciki don ba a ba su za su dinka kwasa da kansu ta haka su ma suna da ko da waɗannan su ne aka ce ko da suna da wadata ya halarta su ci suna da gaskin a cikin waɗannan da za a ba a kowanne za ga mai wadata ne amma ya halarta ci to na farkon su kenan wal mu'allafati qulubuhum da waɗanda ake tattalin zukatansu malamai sun kasa su zuwa akalla gida hudu akwai wanda ake tattalin zukatansu yuqta li yuslima ana bashi ne dan ana so ya musulunta kamar Safwan ibn Umayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dan ya musulunta kamar yadda Muslim ya ruwaito da kanshi yake cewa baya kaunar manzo Allah da sallallahu alaihi wasallam yace amma annabi bai gushe ba yana bani yana bani hatta asbaha asbaha habban nas ilayya sai da mana fuka shi fiye da sauran mutane to ana ba mutumin da ba a cikin musulunci yake ba a dai dukiyar zakka a bashi domin tunanin ya shiga musulunci wannan daga cikin alheran addinin musulunci ma'ana idan kwamitin zakka ko hukumar zakka ko wani alhaji mai bada zakka yin tunda babu hukuma ba kuna take ba in ya so yana so ya tattalin zuciya wani ruwa ya shiga musulunci sai ya ɗiba ya bashi ce mishi wani eh wannan wani bangare ne na zakkar dukiyata alhaji ya zaka bani kuɗi ba na sallah ya ce a ba komai Allah ya ce a baka sai ya fara mamakin wani irin alheri addinin da yake da shi ya dinga tuno irin ƙarerayin da fasto yake musu game da addinin musulunci to ana na ana na sai ga ya musulunta shi da zuriyar shi kaga an samu karuwa kai kuma ka samu babban lada Allah ya shirtar da wani ta hannunka wanda ya fi maka duk wannan dukiyar mu'allafatu qulubuhum na biyu sune akwai wanda ya utsa li yahsuna islamu ana bashi dan musulunci shi ya kyau yana musulunci amma akwai yana yana zabzaba yana ittirabi yana ganin kamar ya shigo bai bai shigowa ba an dame shi a cocin su ana ta rigima ana neman lauyoyi wani ma ya gudu daga garin su an zo ana ta fitina iri daban-daban akwai yiwuwar ya fita ko ya dawo iri da ake samu irin wannan yanayin wata musulma ce ta musulta ta auri wani mutum sun bata ko auren bai yi daɗi ba tana ganin gara ma ta koma ko kuma ya mutu ya bata da yaya ɗan uwanta a coci suna cewa to ta dawo za su rike mata in ta ci gaba kuma musulmai ba su yi mata ba to wannan ma za a ɗaukar zakka a bata shine li yahsuna islamuhu dan musulunci shi ya kyau annabi ya ba wasu daga cikin larabawa da suka musulunta daga cikin mu'al daga cikin tulaka wanda musuluncin bai riga ya zauna daram a zakatun su ba irin su al-aqra ibn habis annabi ya dauki kuma dari ya bashi irin uyaina ibn badr shi ma annabi ya bashi kuma da yawa haka irin alqama ibn ulasa diya tabbata a cikin zira annabi ya basu sannan akwai da yake yi utsa a li yaslima nuzara'u ya musulunta shi ba a ji tsoron musuluncinsa yana rawa amma akwai wasu tsararrakinsa ko mutanen garinsu wanda idan an ba shi za su yi kwaɗayin musulunci irin wancan da annabi bashi raƙumi ɗari ko akuya ɗari ya je garinsu ya yi ihu ya ce jama'a ku zo kowa ya je musulunta muhammadu yana cikin ta wanda baya tsoron talauci kaga yanzu an jawo wasu ta hanyar shi to haka ya wani musulmi wanda ya da wasu ƴan uwa wanda ba musulmai ba ai mishi kyauta wanda za su ji labari su ga kyan addinin su ma to yana da kyau a ɗebi dukiyar zaka a bashi a ɗebi dukiyar gwamnati a bashi malamai suka ce kai irin wannan ba ma wai sai zakka ta wajibi ba za a iya musu wani tagomashi don don a samu wannan to abin da ke faruwa a yanzu kuma sai ka ga mu kuma da aka haifa a cikin musulunci sai mu mai da abin hasada sai ya za a yi mu da muke musulmitin da baban ba za a dinga ɗauka waɗannan ana ba su sai aka gada ga kayan zauna da rama imani yayi baka da matsala ai ba shakin ai annabi yace ina ba wanda ba su na fuso ba saboda tsoron sharrin su idan mutane suka musulunta ba ba tsoron wani shari daga gare su idan ko suna arna akwai shari tare da su to kai kuma tunda an san ko an baka ko ba a baka ba babu yadda ba a tunanin ko da wasa ka fita daga musulunci ba dole sai an baka imanin ka ya ishe ka ya ishe ka kuma kakka damu da talauci annabi ya ce baya jiye mana tsoron talauci talauci ba abin tsoro bane ba abin tsoro bane abokin tafiya ne kar ka taba tsoron shi ka fi tsoron arziki biyar talauci jama'a sannan akwai wanda ake bashi a dan a dan a tsare a lidaf idbarar dan a tsare a barnan musulunci a tsare barnawa musulunci shine kamar mutanen da suke musulmai amma suna wani aiki na musamman amma aikin yana da wahala suna buƙatar ai tattalin zukatunsu suna zuwa dazuzzuka suna musuntar da maguzawa suna tsaro a iyakar ƙasa da makamantansu ya kamata a ba su wani abu cikin wannan zakka don a yi tattalin zukatansu akan su ci gaba da kare musulmi wannan wannan fitina tunda ba kowa zai iya ta ba wannan sa cikin mu'allafa ta kulubu sannan a a a akwai sabani da malamai suka hakaito game da shin wannan abin annabi ne kawai zai iya yi ko ko ana yi bayan shi mu'allafa ta kulubu kowa na iya ba sun shugaba ne ko ko sai manzo Allah sallallahu alaihi sayyidina Umar radiyallahu anhu da shi da wasu cikin sahabbai suna ganin wannan yake banci manzon Allah ne kawai sallallahu alaihi wasallam ko kuma yake banci zamanin da musulmai ke bukata zuwa ga wannan taimakon amma shi a zamanin shi ya daina basu yace yanzu musulunci yayi karfi baya bukatun sai ya saurara wa wani da aka sai daina bayarwa to wannan fiqhu ne mai kyau idan aka samu wani yanayi wanda musulunci baya jin tsoron kowa sai a daina basu amma idan ana cikin irin wannan kaskancin da musulmai suke ciki a yanzu babu shakka ya kamata a ba mu'allafatu qulubuhum ko a samu ragowa ta wani bangaren bayan mu'allafatu qulubuhum kuma sai wa firriqab wato wiyaya shine a a mukatab kenan bawa wanda aka rubuta mishi fansa a biya mishi fansa ko kuma wasu suna ganin aje kawai a sai bayi a yanta su ko da ba mukatabai bane da kuma yanta wuyan mutanen da suke musulmai ne an kama su a wurin wani yaki daga nan kuma sai walgharimina algharimina sune algharimu shine wanda ake bi bashi an raba su zuwa gida-gida akwai wanda na farko man tahammala hammala wanda ya dauke bashin wani dan wani ya mutu za mai jana'iza an dauke bashin shi dan dan dan a mai jana'iza misali kowa ne yace bashin na kaina kuma sai ya kasa biya to wannan tahammala hammala za a biya mishi daga wannan kudin ko kuma shi da kanshi ne ya zama wuri mafi a da'ide ne kudin shi ya rushe garin biyan bashi ya ci wani bashi ya zo biyan bashi duk wa'adan shi sun kare mana yana ta cin bashi yanzu ya ritaya ya anshi fanshu da da gratuity masu cin bashi sun tare da araba musu kudaden sun kare ya zama bai da komai ya kuma talaka to irin wannan ko ya ci bashin banki sun yi auctioning gidansa ko duk dai wani abu da ya zama bashi ya cinye dukiyar mutum wajibi ne gwamnati ta bashi a cikin dukiyar zakka dan ya dawo cikin haicin shi shine algharim kenan wanda bashi ya ɗaiɗaita shi kai wasu suka ce ma ko da fi ma'asiyatin kana fi ma'asiyatin sun mata ba cikin wani saɓan Allah yake sai ya tuba da ya tuba sai duke shi ta ƙare a ce da kamfanin giya ne da shi ko shagon sai da wiwi ko shi ne shugaban harkar bet naija duk duke shi a cike take da ya tuba kaga duke ta lalace kenan gaba ɗaya an fasa giyar duka ko ya kona takardun bin neja din ya yi watsa-watsa da software din shikenan ya lalace kudin shi bai da kuma yanzu ko tsohon mai bada kudin riba ne irin Abbas dan bafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo aka ce an dina riba duke shi ta kare to duk wanda da ya asarar dukiyar shi ko a ce tsohon barawo ne yanzu ya tuba diya bai da mutane kudin su yanzu bai da komai to irin wannan dan tuba shi tabbata sai a bashi dan wiwi ne akwai wanda zaka yayi yayi arziki da sai da wiwi ya zama miloniya to in aka zo daga baya aka mai wa'azi ya tuba duk aka kona wiwin gaba daya sai ga ya talauci bai da komai ko yana sai da maganin gargajiya na ƙarya wanda yake yake daga duk abin da ya ga dama kawai dinga sai da mutane suna sha yanzu ya ji wa'azi wata rana an mai nasiha ya tuba ya dena duk dai wani dukiya da yake na saban Allah ne ya tara ya tuba garin tuba dukiyar ta watsi to za a bashi daga cikin walgharimina domin an bar shi akwai tendensin zai koma mutum ne da yana yin bokanci yanzu ya shiga izala ya tuba da bokanci bayi da kwastoma bayi da komai dama kwastoman shi na karya ne to yanzu da baya karya sun daina zuwa to ya kamata sai a ɗiba a cikin dukiyar musulunci sai a bashi a ce to wannan ka je kai sana'a da ta halasta dan ba ka ba a hankali hankali sai ya koma bokancin nan an same su da dama sun koma Allah shi kyauta to haka a waɗannan duk suka zo a cikin nasoshi mabambanta wanda malamai suka yi magana a kansu to sai kuma wafi sabilin layi da kuma a ɗauka a je jihadi wannan shine asali a bayar a ba sojoji na musulunci su yi ɗamara su biya ba su sukan da ke kansu a gida su bar guziri ma iyalansu da sauransu su kama hanya su je jihadi ko wannan zai hada da ayyuka na kamar gina masallaci yin da'awa buga littattafai da yada karatuttuka da sauransu da malamai suke kokarin su shigar da su ko ba zai shiga ba to wannan wata kadiya ce mai zaman kanta a cikin rikici tsakanin malamai ba ruwana da ita wannan sai malamai su suke warware ta akwai rigima sosai a ciki wallahu a'lam sannan sai kuma wabin sabili da matafi dan hanya wanda ko dai daga garin su zai wata tafiya ta zama shi dole ko kuma ya riga ya kama hanya guzurin shi ya kare aka ce ko da a garin su yana da wadata to ya zama daga cikin masu cin zakka a ɗiba a bashin aka lura da bukata zai yi wata tafiya malamai suka kawo sharɗa ya zama tafiyar wata ke ta halasta ne a musulunci ba tafiya ce ta shashanci ba yanzu a ce misali zai tafi ne location na fim a wani gari ko kuma za su je kallon kwallo ne kuɗi ya ƙare musu a hanya za su je wani shashanci ne a wata ko za su je ma fashi ne misali a ɗauka za su je su sata ne ko su sato yaran mutane za su kai su wani gari mai ya ƙare musu dole kaga kama sai kamata ya ba taimaka musu ba za ka zama tafiyar wadda ta halasta ce a shar'anci to sai a ɗauka a ba su sai su je su ci gaba da yin harkar gaban su ya halasta wallahu ta'ala wani da take nan kwarai jama'a ba shine asalin mahallin karatunmu ba muna magana ne akan ka'idojin shugabanci amma dai tunda ya kawo ayar babu laifi wannan ayi da lalata malam yace wala lahum an yamna usultana ma yajibu daf'uhu min alhuquqi ko bai halasta akan talakawa su hana shugaba abin da yake wajibi su bayar ba kamar da muka kwatance a baya wa in kana zaliman ko da mugu ne bai halasta mutane suke biyan kuɗin nefa ko da nefa suna tutar su ba yawa ba su kawo ta wata ba sa kawo ruwa masu tarho irin na da ba sa kawo sabis to bai halasta ka ce ba za ka biya ba ko ba za ka biya kudin rabano na hanya ko kudin toll gate ko kudin makarantar yaranka ka ce ai duka ba a cikin kasanka da aka cuce ka a'a ka biya abin da ke kanka ina fata mun gane jama'a yace kama amara annabi sallallahu alaihi wasallam zalika lamma zakara jawral wilati kamar da annabi ya umarni yayin da ya ambaci zaluncin shugabanni fa kala yace addu ilaihimul ladhi lahu ku biya su abinda ke kanku nasu fa inna allaha sa'iluhum amma star'ahu ku basu da Allah zai tambaye su akan abinda ya daura musu kiwo a wata riwaya yace wasalullaha haqqakum ku roki haƙƙinku a wurin Allah ko wa tas'aluna allaha alladhi lakum ku dinga mai da abinda yake haƙƙinku zuwa ga Allah ma'ana ana buƙatar shugabanni su kawo tsaro su kawo hanyoyi masu kyau abinci magani a asibitoci ilimi mai kyau nagartaccen tarbiyya tsare-tsaren cigaban ƙasa iri daban-daban da ana buƙatar shugabanni su kawo da na'uwa ko kuma talakawa ana buƙatar ku yi ɗa'a ku biya haraji ku bi doka ku yi musu addu'a ku nuna musu ƙauna ku mutunta su abin da yake kanku kenan ko to ba za ku ce tunda su ba sa yin abin da ke kansu kuma ba za ku yi ba kamar mata aure ce ba ta ce tun da mijinta bai yin abin da ya kamata ita ba ta mashi biyawa kamar ɗa ne yace tunda baban shi bai mishi abin da ya kamata ya mishi shi kuma ba zai ce mishi baba ba kaga ya kwana ciki yana ruwa shi dan fiye da yadda baban yake ruwa to haka kai ma da kake mabiyi mu zama a kowane mataki sawawun a shugabanni ne na gabaki daya ko shugabanni ne na yankuna ko shugabanni ne na ƙasa har zuwa limamin masallaci ba za ku ce to tunda liman yana yin kaza ma ba za mu mishi kaza ba tunda yana tsawaita sallah in yi ruku ba za mu yi ba misali sai san da magana ba zai yi a ce haka dole ku yi ruku idan yayi dole kuma idan ya ce sahu dole ku daidaita ba za ku ce to an kyale da din ba dole a masa biyayya dan haka shari'a ta hukunta annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna allaha sa'ilahum fa inna allaha sa'ilahum am masarau Allah ya tambaye su game da abinda ya sa'ilahum masarau zai tambaye su game game da abinda ya ba su kiwo wa fi sahihaini yazo a cikin bukhari da muslim an abi hurairata daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah yace kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya banu isra'ila sun kasance annabawa ne ke musu jagoranci kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun sanda wani annabi ya mutu sai kuma wani annabi ya zo a bayansa wa innahu la nabiyya ba'di annabi ya ce babu annabi babu annabi a bayana wa sayakunu khulafa'u za a yi wasu shugabanni fa taksum kuma za su yawa shugabanni za su yawa a cikin wancan da aka ce tasusuhumul anbiya al-allama Uthaymeen rahimahullah a cikin ta'liqi da wannan tafi yake cewa a cikin wannan akwai dalili akan cewa shugabanci addini ne ba a raba siyasa da shugabanci kuskure ne irin abin da ake a nan ƙasa a cewa babu ruwan siyasa da addini kuskure ne ce su mun ga annabawa su zo da shari'a kuma suna yin shugabanci domin gyaruwar al'umma ba ta yiwa sai da addini kuma sai da shugabanci to kuma su sun haɗa duka biyu sun iya addini annabawa kuma sun iya shugabanci kuma har yanzu haka abu yake haka samu shugabanni suke kula da addini za ka gaskin waɗanda ba sa kula da addini iya kawo gyara annabi ya ci gaba da cewa da annabi ya ce to za a yi shugabanni kuma su yawa ƙalu fa mata amuruna ya za mu yi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce wafu bi bai'atil awwali fal awwali ku cika wanda kuka fara mu baya idan aka samu shugaba ga wani ga kuma wannan cewa shi ma shine shugaba to wanda aka fara yadda da shugabancinsa shi za a ci gaba da bi thumma aquhum haqqahum sannan ku ba su haƙoƙin su fa inna allaha sa'iluhum amma sar'ahum Allah zai musu tambaya akan abin da ya ba su kiwo wa fihi ma a cikin Bukhari da Muslim an ibn Mas'ud daga ibn Mas'ud radiyallahu anhu kala yace kala da na Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace mana innakum satarawna ba'di athara wa umuran tunkirunaha za ku ga athara san kai a bayana za ku ga san kai wa umuran tunkirunaha da ababen da za ku dinga kyamata daga shugabannin za ku ga tsabaragen san kai su komai suke su za su yi wa kansu ilimi lafiya tsaro tattalin arziki komai suna cikin wadaka iya sarransu ku kuma an manta da ku talakawa wannan annabi yana magana da ansaru ne saboda ya gaya musu ba su ne su samu shugabanni ba yace amma za su ga san kai to haka kuma duk wani wanda ba shugaba ba sai ya ga wannan san kai in yanzu ansaru wanda su ne hizbun rasuli jam'iyyar manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam aka na musu san kai jama'a kuma wanda suka musu san kai a cikin su hadda muhajirai wanda ƴan uwansu ne abokan zaman su ne kuma su ansarin sun bace maki su ko mun gane to ina kuma ga baya baya ana ta ƙara baya abu na ƙara sawarwari da haka ana ganin san kai wanda bai bukata wani shari'a ko bai bukata wani shari'a ba sai an yi kwatance ba kowa ya je kwatanta wa kanshi abinda ake gani na san kai daga shugabanni a kowane mataki da ba kowane mataki sai aka ba mutane shugabanci kai da ba shugaban mai sai kaga san kai sai kaga abinda ba haka ya kamata a yi shi kuma kai ma da kake ji wannan magana an baka sai kai wannan san ka saboda baki ne annabi yawa shugabanni da za su zo daga baya to yaya kai da ake wa san kai kuma za ka ga abinda ba ka so umuran tunkirunaha abinda ba kwa so a ga shugaba na rawa a ga shugaba na gaisawa da mata a ga shugabanni suna abubuwa na badala wani ma a kama shi da fasikanci wani a ji magana mara daɗi a bakinsa wani a ce ya yi sata duk waɗannan umuran tun kirunaha ba kwa san abubuwa kuna kyamarsu amma za ku gansu ya kuka iya ƙalu ba ma ta amurna ya manzo Allah ya zami ya rasulullah qala addu ilaihim haqqahum ku ba su haƙƙinku da ke haƙƙinsu da ke kanku wasallallahu haqqa hukum ku ne haƙƙinku a gurin Allah kar ku zanga zanga kar ku tada ƙayar baya kar ku ce za ku yi impeachment ɗinsu kar ku ce za ku yi musu kiranye da ake yi duk wannan ya saba wa shari'a jama'a inda shari'a annaba ake bi ya saba kar ku ce za ku shiga facebook da radio da shirye-shirye ga su nan ku zama sojojin baka ake cewa ko ku je ku ta surutu akan shugabanni ko ku zauna a majalisa kuna tsine musu duk wannan ya saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a wannan abin duka muna yin shi kawai mu tuba shine kawai zaman lafiyar mu saboda ibawa kanmu zunubai muke wanda bai gaza nasu ba jama'a wallahi ba daidai bane duk da mutane sun riga sun saba da shi kuma ma idan mutum ya faɗa wani magana sai a ce ma kuɗi aka bashi yanzu ni ban taɓa ganin wani gwamna ko wani chairman ba amma wani zai ji wannan magana ya ce ƙarya nake kuɗi aka ba magana annabi ce muka karanta yau da haka jama'a in za ka yi ka sani cewa annabi ya hana ba daidai bane kuma su sahabbai kuma sun bi wannan umarnin kana tutiye kana bin sahabbai to ka daina wannan abu ya saba wa manhajin da annabi da sahabbai suka rayu ya saba wa manhajin da annabi ya ba su annabi ya ce ku ba da haƙƙin da ke kanku haƙƙin ku da aka danne ku yi haƙuri ku bar wa Allah annabi ya faɗo ne dan a zauna lafiya jama'a hadisai suna nan akan wannan birjik a littattafai mabambanta na aqidan ahlus sunna duk littafin da ka dauka شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي الشريعة العجري لتافن أصول السنة شرح السنة نا نا نا نا نا أبنا نا نبر بحاري دو وأنا لتافن ابن أبي زمني نا نا نا ابن أبي حاتم دكا ننسى هزوا لتافن سي ابن تيمية لنا إن سوى سطية سطة هاوية دمكا من تلت تفايد ذاك جوانا نم أكيد شوى أكيد أهل السنة شيني ana haƙuri da shugabanni a ta musu addu'a a ta neman Allah ya shirye su ba a musu kuruji ba a yin fito na fito da su ba a tsine musu akan mumbari ba a tunkarar su da suka duk ba a yin wannan duk wannan yana har zuka zukata ne ya tada zaune tsaye fiye da wanda ake ciki a wannan zamanin kan kalli kasashen da suka yi haka ga suna hanyar da cikin larura suke fiye da tamu suriya libya iraki da irin misra da makamantansu da suka dinga tada shugabannin su kai baya saboda shugabannin ana ganin su azzalumai turawa suka zuga suka tada kai baya yanzu an daide ta kasashen kasashen sun zama babu babu zaman lafiya gara ana zaune cikin zaman lafiya akwai shugaban azzalumi shine kuma abin da ya faru a nan kasar Borno ga tana da bata gyaru ba kasar yan boko haram su su Muhammadu Yusuf da suka tada kai baya mai shugabanni akai ta fitina shi ya faru da inyamurai ga sunan yanzu wancan kwanaki uwar shi ta mutu ya kasa zuwa ya mata jana'iza da yake ce mishi dan na madi kanu ko bai sunan shi ya kasa zuwa ya mata jana'iza saboda bala'in ta da kayan baya da haka jama'a bai da wani amfani duk wani ba za a ce zanga-zanga kana musulmi ba dan shi a banka je ka shiga zanga-zanga za a je za a yi zanga-zanga za a daga kwali za a sauke wane za a ci mutuncin wane duk wallahi jama'a ya saba shari'a kuma 'yan gidan rediyo su suke taimakawa wannan abu su ne suke ba kowa dama da zaka biya kuɗi ka je ka shiga rediyo ka faɗi duk abin da ka ga dama ka faɗi ƙarya da gaskiya ka ci mutuncin duk wanda ka ga dama kuma a dinga jin daɗi ana jinjina maka shikenan sunan ka ya ɗaukaka goma su ba wani shi ma ya zo ya yi to da kuma waɗannan hanyoyin sadarwa na zamani da suka ba mutane dama kowa ya zama ɗan jarida yana rahoto a madadin kai da sai dai a yi a tibirin mai shayi a majalisa da sauransu ya ta tsaya iya nan yanzu ko mutum zai yi ƙarya ƙwaya ɗaya ta bulugul afaq to ka ji tsoron Allah kar ka zama daga cikin wakilai masu yaɗa irin wannan abubuwan ba daidai bane ba mu ce shugabannin da abin da suke daidai bane suna da daidai sa da kuskure kuma kai ba za ka gane ma suna kokari ba sai an ɗora ka shugabanci ran daga yadda kake gani hala an baka ba za ka yi wanda suke ba tunda an baka wakilin kudaden masallaci rabin miliyan ka cinye su wani an bashi kudin kungiyar dalibai ta department din su 300 ya cinye su a cikin wata shida semester biyu ya cinye kuɗa rasa yadda aka su ga sunan anan a biyu yara wasu ma sai dai a hana certificate a ce sai sun kawo idan aka yi aka rubuta su management to irin wannan yanzu mai kake tsammani da an bashi dukiyar jihar su wanda duk wata za a kawo biliyan kaza a ce kudin jihar su ne kuma shine shine akanta general ko shine gwamna ko shine sakataren gwamnati ko shine commissioner ya kake tsammanin wanda bai iya kiyaye 200 zai kiyaye waɗannan kuma gane jama'a da haka mutum ya shiga tattayin shi wallahi ka dinga tana cewa a ranar lahira za a tambaye ka ne akan abin da kai ba za a tambaye ka akan na gwamna ko ciyaman ko shugaba ko shugaban kasa ba za a tambaye ka akan nashi ba shi za a tambaye shi akan nashi to kokari kai ka tsira tukunna ba ruwanka da shi amma kowane sati muna da ajanda da za a yi ta tattauna a kanta kafin wata ta mutu wata ta taso kafin wata ta mutu wata ta taso a zagi wannan a aibata wannan ba abin da ke ƙara musu illa ƙara busan musu da zuciya su ce to shikenan sai ma an yi din za su ƙara bushewa ne su ci gaba da zaluncin da kuke gani din shi yasa kullum awwa su ƙara da kike ta mana jama'a wannan abin idan mutane ba su tsaya sun fahimce shi da kyau ba to ba akwai matsala abin abin takeici shine ya riga ya shiga cikin a cikin culture din mu cikin al'adar mu cewa dole sai mun soki shugabanni har wasu ma suna ganin ai waɗannan shugabannin ba sa daga cikin da musu biyayya ai kwata kwata ba da irin sa ake ba a'a annabi bai ce sai irin shugabawa na ba waɗanda kawai ce in dai suna tsaye da sallah in dai musulmai ne in dai ba kafirci a gani ba wahan ba to wajibi ne a musu biyayya da gwargwadon abin da za a iya ko da ba za a musu biyayya ba to amma dai ba za a musu fito na fito ba ba kuma za ka ba kuma za ka ce kai ka zama wakilin ziga mutane a musu fito na fito ba duk wanda ya saba wa tarbiyya ta sunna jama'a Allah ya tsare mu akwai hadisai bayan ga waɗannan da za a iya samu waɗanda in ka je ka karanta a a za ka ga kamar al-Imam Ibn Hajar a cikin Fathul Bari da ya kawo hadisai irin waɗannan ya tattauna akan su ya kawo ƙare-ƙaren wato wasu hadisai bari mu ji wasu kaɗan daga cikin Allah ya kai mu a darasi na gaba za mu zo da wasu maganganu wanda suke daga cikin littattafai na ahlus sunna na aqida ahlus sunna wanda suke bayani akan waɗannan ainihin masail din da kuma wasu hadisai akan haka tunda lokaci ya kure insha Allah za dai mu saurara ne anan yanzu amma idan Allah ya kai mu darasi na gaba in Allah ya so za mu ƙara tambihi akan wannan mas'ala duba zuwa ga cewa mas'ala ce gama gari wanda da wuya ka samu wani mutum tun da gari da nake magana har masu saurari da waya ka samu mutum da ya tsira daga wannan kuskura saboda su kuma shugabannin abin da suke din ya wuce makaddar wani da ka dole bai da ka iya sai ka ja haushin su to ka tsaya iya jan haushin kan ka je kai ta suka din ko mun gane kai ta rubuce rubuce kai ta maganganu din da ka zauna ka dosa kacanci da da abin nan da da suka to da karke zaka zo a zo a samu kai a irin yanayi mummuna da wasu suka samu tarihi ya sha maimaita kanshi akan irin wannan ba ɗaya ba biyu mun sha yin waɗannan maganganun ba dole sai maimaita su ba za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah